نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 25 ga watan Jumadal Akhira shekara 1447 hijira ta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Shi ya dace da 16 ga watan 12 shekara 2025 shekarar miladiya. Yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen alaihi rahmatullah. a jiya idan ba a manta ba mun tike ne a inda mala yake mana bayani game da ma'anonin tahiya da muka karanta yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi daidai faɗin malam inda ya ce wa insha a ƙala ma'ana malam zai kawo mana wasu daga cikin sigogin tahiyoyi guda biyu kamar yadda tun a farkon fara darasin da ke bayani akan tahiya na yi muku bayanin cewa tahiya ba kala ɗaya ba ce yawwa tahiya ta kai alalakalla wajen kala shida ko bakwai kamar yadda duk mai bukata zai iya koma littafin sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wasallam malam albani ya tattara su gaba ɗaya biya kawo su to malam zai dan ƙara maka ribar kafani zai ƙara kawo maka guda biyu dan ka haɗa da waccan duk sai kasance ana yin su lokaci zuwa lokaci malam ya ce wa in sha'a idan mai sallah ya ga dama kala zai iya faɗar wannan tahiyar a madadin waccan ta malam Abdullahi dan Mas'ud wannan din ita ce at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah yan uwa kun ji ta ko at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sannan sai ka ce assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وانا اتتهير مال عبد الله دان عباس الله قال مسير دا وانا تكتكين صحيح مسلم بالي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما امام مسلم ya fitar da hadisi daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa kala yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yuallimuna at-tashahhud kama yuallimuna as-surata min al-qur'ani annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana koya mana yana sanar da mu tahiya kamar yadda yake koya mana sura daga cikin surorin Alƙur'ani. Yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke zama ya ɗora wa sahabbai karatun Alƙur'ani ya karanta su karanta su iya. To haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake koya wa sahabbai karatun tahiya. Daidai wa daidai yadda yake koya musu Alƙur'ani haka yake koya musu tahiya. Usman Abdullahi dan Abbas yace fa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa at-tahiyatul mubarakatu zuwa ƙarshe sai karanta wannan tahiyyar da muka karanta a sama dan uwa ita ma wannan tahiyya ce da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan kai waccan wata rana sai kai wannan kamar yadda nake sha memitawa ya kamata ka haddace Allah la kalle kasance ka haddace kamar guda uku wanda idan kai wannan wannan sallar wata sallar sai kai wata idan ka yi waccan waccan sallar wata sallar kuma sai ka yi wata domin dukkan ma mai sunnonin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da aiki duk ladan da ake samu a kowace kai ma ya kasance kashi biki malai cewa fihi an ibn an abi musa radiyallahu anhu sannan sai tahiyya ta uku ita ce tahiyar Abu Musa al-Ash'ari malai ce haka na Imam Muslim da ya fitar da hadisi daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda sifatan thalitha siffa ta uku daga cikin siffofin tahiyya annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yakan ce at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah kaga waccan babu wannan ta babu al-mubarakatu ko yawa shine bambanci sai ka haɗe su gaba ɗaya ka ce at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مالتي هذا هو التشهد الأول wannan ko ita ce tahiyya ta farko kamar yadda muka ji ta rawa abu dauda an abi ubaida an abihi al-imam abu dauda ya fitar da hadisi a cikin sunan nasa daga abi ubaida shi kuma daga mahaifinsa yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fir raka'ataini ya kasance a cikin raka'o'i guda biyun farko idan yayi su yana kasancewa yajlisu kamar yadda yazo a cikin ruwayar yajlisu ka annahu ala rasfi yana zama kai ka ce akan ar-rasfi yake ar-rasfi shine irin dutsen da ake ce masa dutsen wuta irin dutsen nan mai ɗaukar zafi da yawa an gane yanzu misali kamar kwalta lokacin da ake tsananin zafi sai ka zo ka zauna akan kwalta sannan babu dadduma da Allah wani irin zafi kake ji akwai zafi da yawa to irin wannan dutsen mai ɗaukar wuta yayi zafi to yadda annabi yake zama a tahiyan farko idan ya zauna kamar ya zauna akan irin wannan dutsen ne wannan ishara ce da take nuna cewa annabi yana saurin mai tashi daga raka'a daga tahiyyar farko ina fata an gane da wannan ne ƴan uwa wasu daga cikin malami suke cewa tahiyya farko annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana karanta iya tahiyya ne kadai ina ji ne muku bayani wancan kar annabi yana karanta iya tahiyya ne kadai a tahiyyar ƙarshe ne yake yin tahiyya yayi salati ya nemi tsari daga abubuwan nan guda hudu da sauran dukkanin addu'o'in da suka gabata wanda zamu zo mu karanta su a gaba insha Allah ta'ala amma tahiyyar farko kun ji yadda annabi yake yin ta ma'ana da wuri annabi yake gama iya tahiyya kawai yake karantawa at-tahiyatu lillahi wa salawatu tayyibar zuwa ƙarshe sai tashi saboda saboda haka ne ma marwacin hadisi yace kamar annabi ya zauna akan wani abu mai zafi ne da ya zauna sai ga ya tashi to haka tahiyya farko take kasancewa yan uwa wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi da Imam Ahmad dan Hanbal a cikin Musnad nasa warawa Ahmadu Imam Ahmad ya fitar da wani hadisi min hadisi ibn Mas'ud radiyallahu anhu daga hadisin Malam Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace annahu sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi in kana fi wasati salati in ya kasance a tsakiyar sallah idan sallah mai raka'a hudu ce kenan kaga an kai raka'a biyu shine tsakiyar ta ko yace nahaba hina yafrugu min tashahudihi sai ya tashi yana tashi shine nahaba sai ya miƙe yayin da ya kammala tahiyyarsa ta farko Mana idan annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya tafiya farko sai ya yi me sai ya miƙe dan tafiya zuwa raka'a ta uku wannan hadisi shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi kamar yadda muka ji malai yace ar-raka'atu thalitha war rabi'a yanzu mun gama raka'a ta biyu zamu shiga raka'a ta uku da kuma raka'a ta hudu fa yaqumu ba'dahu mukabbiran masallaci zai tashi ba'dahu bayan tahiya din bayan yayi zaman tahiya ya gama sai ya miƙe mukabbiran yana mai kabbara rafi'an yadayhi yadayhi hadwa manki da kafadinsa in kana fi salatin sulafiyatin kal maghribi idan sallar tasa ta kasance yar uku ce kuma ukunciya ce ko kuma raka'a ce guda uku kal maghribi kamar sallar magriba ma'ana annabi zai tashi zuwa raka'a ta gaba idan sallar raka'a uku ce kun ga raka'a biyu ce dama ai ba batun tashi ko an gama to amma an raka'a in sallar ta kasance maukunciya ce mai raka'a uku ce to kaga dole aka yi za a tashi a kawo ta uku shine sai ce in kanat in kana fi salati thulafiyatin idan ya kasance a cikin sallah ce bai raka'a guda uku kal maghribi kamar dai sallar magriba aw ruba'iyatin ko kuma sallah ce mahudinciya mai raka'a guda hudu ka zuhuri kamar sallah azhar ita ma idan ya guda biyu ya zauna ya tafiya sai ya bi idan tafiya raka'a ta uku a kuma kawo ta uku sannan a zauna kuma a kawo ta hudu wazalika liyakmula salatahu annabi yana yin haka ne dan ya kammala abin da ya rage masa na sallar tasa wa in kana fi ghairi thulafiyatin aw ruba'iyatin idan ko sallar ta kasance ba sallah ce mai raka'a uku ba ba sallah ce mai raka'a hudu ba wa hiya salatu thunaiya ita ce sallah yar biyu sallar da ake raka'a bi kawai a cikin ta mafrubatan wacce take an farlanta raka'a biyu ne kadai a cikin ta ita kanat kalfajri ta kasance kamar sallar asubahi jimale ce wassalatu wassalatul maqsura ko kuma sallar da ake mata kasar kaga sallar da ake mata kasar ita ma raka'a nawa ake yi biyu to ita ma kaga lil musafir ga wanda yake matafi dama ita kasar dan uwa an shar'anta ta ne ga mutumin da yake matafi a cikin halin tafiya ita kasar ana yin ta a lokacin da kake kan halin tafiya idza kunta fi fi jaddi sayri a lokacin da kake cikin halin tafiyar ko ka sauka duk zaka yi kasau dan da yawa daga cikin kuskuren da wasu ƴan uwa suke shine suke shine dauka ake ita kasar ana yin ta ne kadai lokacin da mutum yake cikin tafiya ma'ana an ka tashi daga nan zaka tafi Lagos to daga lokacin da ka tashi daga Kano kana kan hanyar Lagos kafin ka karasa Lagos a lokacin ake yin kasau da zarar mutum ya isa Lagos kuma sai ya daina kaso ba haka bane har ka je Lagos ka zauna kai adadin kwanakin da zaka zaka zaka sai ni kaso ina fata fahimta yan uwa yawa ko da ka je Lagos ka sauka a masaukinka ko a hotel in zaka yi sallah zaka yi kaso babu laifi sai dai mu fahimci cewa idan ka ga zaka cika sallah zaka shiga cikin jam'i ka cika sallah to wannan abin yana da kyau babu wanda ya ce sai ka zauna ka ce yin kasau saboda ita kasar din ruksa ce asali rangwame ne da Allah madaukakin sarki ya maka to sai kaga kai kwana daya kai kwana biyu sai kaga kai ya kamata ka je masallaci kai ka shiga jami'i idan ka samu ladan jami'i babu laifi tare da cewa idan ba kai din ba babu laifi akan ka dan sallar jami'i ba wajibi bace akan matafi ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam Na'am. eh na'am yawwa zaka yi haka eh zaka yi haka idan idan ba idan ka shiga cikin jami'i limami kake bi to a lokacin waye jagoranka limami sai ka cika sallah kai guda hudu sai aka yi aka yi akasi wani uzuri yasa baka samu sallah a cikin jami'i ba kana halin tafiya in ka tashi rama sai kai me sai kai kasarinka sai kai guda biyinka ina fata fahimta yan uwa sannan a wasu wasu suna suna yin wani kusure wai idan mutum zai bi limami wani lokacin wasu ya bari sai an yi raka'a biyu sai ya shiga haka kan haka sallama sai sai a sallama da shi wannan kuskure ne ba wanda ya saka wannan idan zaka bi limami dole ne kai abin da limami inna ma ju'ila al-imamu da'wa dan kai kawai idan kai raka'a biyu ba kai koyi da limami eh sai ka cika sallaka in ku kana so kai taka kai kadai to shikenan sai kai kai ka babu wanda ya saka babu wanda ya hana ka sannan mu sani yan uwa ita kasar ana fara ta ne lokacin da ka fita daga gari yanzu misali idan na tashi zan yi tafiya daga nan zuwa Zaria ba zan ce yanzu tunda na dauko zakata bari in shiga masallaci na kasar sannan gaba ba za ka yi haka ba an gane ba za ka yi haka ba idan zan yi sallah azhar yanzu a nan masallacin mu zan cika sallah ta ne in na je na shiga mota muka je kura ko muka karasa ciromawa kaga nan ya kai kai kasar ku ba kai ba ya kai to a lokacin sai kai kasarin ka saboda ka fita daga gari saboda ka ba a yin kasar daga gari ba a fara kasar daga gari ajiye azumi shine zaka iya fara shi daga gida yanzu misali in ne niyyar tafiya daga nan zuwa Zaria ko Lagos ko wani abu makancin haka to ya halatta daga nan ana azumi da Ramadana a girka min abinci na in ci na koshi sannan tashin tafi tashin an gane ba laifi ba za ka ce ba zan ci abinci ba sai na bar gari a'a zaka iya cin abincin ka tun daga nan amma ita kasar ba za ka fara yin ta ba sai ka fita daga gari tukunna sai ka je inda ya kamata ka kasar sannan ka yi ta amma haɗe salloli kuwa idan ta kama za ka iya haɗe salloli ko da kana garin ku ne misali ko da anan ne a tashar na'ibawa ko a tashar kano line za ka iya haɗe tsakanin azhar da la'asar sannan ka shiga mota in akwai yiwuwar haka babu laifi an fahimta yan uwa Allah ya sa mu dace bala yace fa innahu yatimmu tashahuda wa yusallimu a lokacin mutum sai ya cika tahiyar ya sallama me yake nufi ya cika tahiya shine kawo sauran abubuwan da ake bayan tahiyya sallama to kaga ai zai salatin annabi ko zai nemi tsari daga abubuwan nan guda hudu sannan akwai addu'o'in da za su biyo baya wanda shi ma ya kamata a yi shi duk zamu zamu ji su insha Allah ta'ala malai ta rawal bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace wa yukabbiru hina yaqum annabi yana yin kabbara yayin da yake miƙewa min asnatay min asantaini daga kawai guda biyun farko ba'da al-julusi bayan ya zauna وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما هكذا امام البخاري ya fitar da hadisi daga Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yarda yace wa idza qama min ar-rak'atayn idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi daga raka'o'i guda biyu rafa'a yadayhi yana daga hannayensa ma'ana lokacin da zaka miƙe daga raka'a ta biyu zuwa ta uku yana cikin guraben da ake daga hannu daura da kafada ko kuma setin kunnayen kunnuwanka kamar yadda duk wannan ya gabata a baya fa takunu mawadi'u raf'il yadaini arba'atu malai to anan sai kasance guraren da ake daga hannu guda hudu ne wannan bayanin mun yi irin sa a baya ko na ga muku cewa guraren da malamai duka suka yi ittifaki ana daga hannu a gurare shi ne gurare guda hudu amma akwai wasu guraren da ba waɗannan ba waɗanda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wani lokaci yana ɗagawa kamar yadda ya tabbata a cikin wasu hadisan mun kawo su mun kawo su mun kawo su a baya wuraren da ake ɗagawa wanda malam ya faɗa guda na farko inda takbiratul ihram lokacin da mutum zai kabbara harama kabbara farko ta shiga sallah to akwai aiki guda biyu a kanka da zaka yi na farko yin kabbarar na biyu ɗaga hannu shi yin kabbarar ka ce Allahu akbar shi wannan hukuncinsa a sallah shine rukuni idan baka ce Allahu akbar ba baka da sallah an gane rukuni ne shi wannan shi kuma daga hannun shi wannan wajibi ne daga hannun na farko shi wajibi ne idan mutum bai yi shi ba a sunna ne afwan sunna ce mai karfi ana so mutum ya yi shi na farko kenan na biyu inda ruku'i yayin da mutum zai ruku idan mutum ya gama karatun sallah zai yi ruku'u to shi ma ana so mutum ya daga hannunsa na uku inda raf'i min ar-ruku'i yayin da mutum zai dago daga ruku'insa shi ma nan mutum zai yi me zai daga hannunsa to sai guri na hudu inda al-qiyam min min at-tashahhud al-awwal lokacin da mutum zai taso daga tahiyar farko kai tahiyar farko ka gama zaka tashi to shi ma sai ka daga hannunka Allahu akbar sai mutum ya miƙe shi ma la yace walaysa hunaka mawadi'un ukhra turfa'u fiha al-yad babu wasu gurare bayan waɗannan da ake daga hannu inji malam Usaimi ina ba ta fahimta amma na ga muku akwai gurare da ake iya daga bayan waɗannan kamar yadda malam Albani ya kawo a cikin sifatu salatin nabi nashi kuma ya kawo hadisi waɗanda suke sun inganta sai dai kawai abinda malami suka ce ba ko da yaushe annabi yake yi ba amma waɗannan guraren su ne guraren da suke ko da yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi aiki a wajen yana daga hannayensa saura ka waɗancan ɗin ma idan ka yi ahyanan ba kai laifi ba insha Allah ta'ala wa yusalli al-baqi kama sabaqa malace sai mutun ya sallaci abin da ya rage narkawoyi guda biyu idan mai hudu ce idan mai hudu ce ko guda ɗayan idan mai raka uku ce kenan sai mutun ya sallaci abin da ya rage kama sabaqa kamar yadda ya gabata ma'ana kamar yadda ka sallaci rakawoyi guda biyun farko duk abin da muka wasafa muka kamanta to haka za ka yi a cikin waɗannan rakawoyi guda biyun ƙarshen su ma illa malai ce sai dai annahu yaqtasiru fi qira'atihi al-fatiha masallaci zai takaita karatunsa ne kawai akan suratul fatiha ita kadai rawal bukhari an abi qatadah radiyallahu anhu imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga sahabi abu qatadah al-ansari Allah kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yace annabi tsira da aminci hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kana yaqra'u fi dhuhri fil ulayaini bi ummul kitabi annabi yana karantawa a cikin sallar azhar a raka'o'i guda biyun farko da suratul fatiha wa surataini sannan sai biyo fatiha tasa a kowace raka'a da wata sura daga cikin surorin alqur'ani wa fir raka'ataini al-ukhrayaini amma a cikin raka'o'i guda biyu na ƙarshe na sallar azhar bi ummil kitabi yana karanta suratul fatiha ne ita kadai wannan hadisi yan uwa marga mun gabatar da shi tun a baya wa in zada alaiha fi dhuhri wal asri ahyan mala yace idan masallaci a matsayin ka na mai sallah wata rana sai ka bushi iska sai kaga bari ka tsara aya biyu ko aya uku ko sura ɗaya ko sura ko sura ɗaya a raka'o'i guda biyun ƙarshe mala babu laifi dan wa fahimci wannan da kyau rakawoyi guda biyan karshen ka da ake karanta suratul fatiha kadai ba ko da yaushe ba wani lokaci in ka tsara sura ko ka tsara aya ba laifi ba kai ba kai komai ba ba wata sujjada da zaka yi kabar ko ake sujjada kabar ba zaka yi ba da sallar ka tayi bal ma ka samu lada kai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malai fala ba asa an kai haka babu laifi lakin takunu takunu qira'atuhu sawa'un fil fil ulayin sai dai karatun mutum zai kasance daidai waje da harkau'i guda biyun farko wa aqsaru fil ukhrayn sai kuma ya takaita su ya kasance yadda yayi su harkau'i guda biyun farko ba malaika wa hadisi ce rawa muslimun an abi sa'id bin khudri radiyallahu ta'ala anhu imam muslim ya fitar da hadisi daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kana ya kasance ya qara'u fi salati dhuhri yana karantawa a cikin sallah azhar fi rak'atayn al-ulayayn a cikin rak'o'i guda biyu farko fi kulli rak'at fi kulli rak'atin qadra 30 aya a cikin kowace raka'a annabi yana karanta gwargwadon aya 30 a cikin sallah azhar idan annabi karanta fatiha raka'a ta farko zai karanta kamar raka'a kamar wannan aya 30 haka wa fil ukhrayn atkara ko guda bin karshe kuma qadra 15 aya kaji ba sai annabi karanta gurgudan aya 15 kaga rabin abin da ya karanta har ko guda bin farko kenan ina fatan fahimta yan uwa kaga abin da yake daidai abin da ya dace da sunna shine idan ka karanta sura a cikin raka'a guda biyun karshe na sallar ka ta azhar ko la'asar ko isha ko ko raka'a guda ɗaya ta ƙarshe ta magariba sallaka ta yi babu sujjada amma kaga mu a mazhabin na malikiya idan mutum ya ƙara sura a raka'o'i guda biyu farko na ƙarshe me zai sai yayi sujjada an fahimta yawa to kaga anan wajen sai mu aje mazhabin mazhabin malikiya sai mu ɗauki mazhabin manzon Allah kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba haka bane tun daga hadisi ya tabbata sahabi ya gaya mana annabi yana karanta gwargwadon aya 30 aya 30 a raka'a guda a raka'a guda biyun farko raka'a guda biyun ƙarshe kuma sai karanta gurgudan aya goma sha biyar babu laifi wannan hadisin ya ci gaba da cewa aw qala ko kuma abin da yace nista zalika rabin abin da ya karanta a raka'o'i guda biyun farko wa fil asri annabi yana karantawa a cikin sallar asar fi rak'atayn al-ulayn a cikin raka'o'i guda biyun farko fi kulli raka'atin a cikin kowace raka'a qadra qira'ati 15 aya gwargwadon yadda zaka iya karanta aya 15 wa fil ukhrayni a cikin sallar la'asar rak'o'i guda biyun ƙarshe kuma qaddara nisfi zalika sai annabi karanta rabin abin da yake karantawa a rak'o'i guda biyun farko kaga gwargwadon rabin aya 15 kenan kuma kace aya 7 ko 8 kenan tunda babu aya 7 da rabi ai ko yawa sai dai a ce aya 7 ko 8 dan uwa wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce da Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabus Salati babul qira'ati fi dhuhri wal asr wa idza qama ila ar-rabi'a idan masallaci ya tashi zuwa raka'a ta hudu fil ruba'iyyati a cikin sallar da take rak'o'i guda hudu ne fa hal yajlisu aw la yajlisu ma'ana kaga kaga raka'a ta uku yanzu zaka yi me kenan zaka tashi zuwa ta hudu to wannan tashin da zaka yi zuwa raka'a ta hudu shine sai malai ya ƙara tuno maka wani karatu da ya maka a baya a lokacin da zaka tashi daga raka'a ta farko zuwa ta biyu sai ƙara tuna maka shi sai ce irin wancan zaman da aka tattauna an yi dogon bayani akan zago irin wancan zaman da aka tattauna akan sa to shin zaka ƙara yin sa ne anan ko ba zaka yi ba sai malai yace na qulu anan sai mu ce fi hadha al khilaf sabiq ko ma wancan tattaunawar da aka yi da sabanin da aka yi na baya abinda zaka dauka a can shi zaka zo ka sashi anan wala ina fata an gane yawa saboda haka akwai jilsatul istiraha shi ma zaka yi shi a raka'a ta uku kenan ko dama ana yin sa ne a wutiri wutiri in aka ce wutiri shine raka'a ta farko zaka tashi ta biyu raka'a ta uku zaka tashi zuwa ta hudu yawa to duk babu lafi sai kai jilsatul istiraha kamar yadda bayani ya gabata sai mu dakata ana insha Allah ta'ala saboda zamu tashi a tashahhud al-akhir tahiyar karshe da abubuwan da suka shafe ta Allah ya kai mu sati mu zo sai mu dora daga nan abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya na'am
kamar wannan
صلى الله عليه وسلم نعم ايه gaskiya ne gaskiya ne kuma akwai wannan shi ma da yake da cewa a tafiya ta farko yana akwai salata a nan da shi da akwai nasin da ya nuna haka akwai nasin da ya nuna haka
akwai mazhaba
ai na faɗa wannan tun a wancan karan na yi bayani wanne ya fi kan hukunta ne
eh abin da zai fi a zaurara a yi haƙuri tambaya ku bari a bashi amsa abin da zai fi shine mutum ya yi tahiyya kawai a raka'a ta farko raka'a ta a tahiyya ta farko afwan tahiyya ta farko tahiyya ta ƙarshe kuma sai mutum ya yi salatin annabi sauran abubuwa shine abin da ya fi Allah ya sa mu dace yawwa abin da muka faɗi ne Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure ko tuntuɓin harshe da muka yi wa Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله. آمين آمين.